بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القرآن مم.
باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن مم.
حدثني يحيى عن مالك مم.
عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مم.
أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم مم.
أن ألا يمس القرآن إلا طاهر kitabul qur'an wannan littafi yana bayani dangane da abin da ya shafi wato dokoki na alƙur'ani da kuma girman alƙur'ani da kuma hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da shi babul amri bil wudu'i liman massal qur'an wannan babi yana magana dangane da umarni yana umarni dangane da yin alwalla ga dukkan wanda zai ɗauki alƙur'ani dukkan wanda zai shafi alƙur'ani ya ɗauki takara ta izu biyar ko ya ɗauki allon shi ya biya ko ya ɗauki a ɗan juzi'i biyar wannan yana bayani game da umarni da yin alwalla wannan babi ɗin حدثني يحيى عن مالك عبيد الله يتي مالا يحيى يا زنتردني يا جودك الإمام مالك إمام دار الهجرة حجة الأمة عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan abubakar ɗan muhammad ɗan amur ɗan hazm أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بن حزم lalle haƙiƙa a cikin letir ɗin da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasiƙar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya rubuta ya yi umarni da a rubuta ta ga amur ɗan hazmin akwai cewar Allah ya massal ƙur'ana illa ɗahirun wato kadda mutum ya shafi alƙur'ani face dai wanda yake tsarkakakke a nan malamai sun yi saɓani akan wannan a faɗar ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wannan kitab na amurbuna hazmin wato ya shahara da yawa a wajen malamai an gane ku ya shahara da yawa ya ya zamanto shuhurarsa ta wadatar ba sai an yi magana game da isnadin shi ba to amma malamai waɗansu sun ce wannan isnadi ne wanda yake mai rauni to malamai sun yi saɓani akan Allah ya masal qur'ana illa zahirun waɗansu daga cikin malamai suka ce ana ana nufin al-zahara wanda take ma'anawiyya an gane al-zahara ma'anawiyya shine face dai mumini Allah ya masa alƙur'ana illa mu'minun wato kadda wani ya shafi alƙur'ani face dai mumini kadda kafiri arni ya ɗauki alƙur'ani saboda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce lokacin da suka haɗu da abu huraira a ɗaya daga cikin hanyoyi na madina abu huraira yana da janaba a jikinsa ya ce fan hanastu فذهبت فاغتسلت ثم رجعت فقال أين كنت يا أبا هر فقال كنت جنوبا فكريت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس yace ai musulmi bai zamantowa najasa musulmi tsarkakakke ne kuma Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-harama to da haka mushrikai su ne ba za su shafi wannan alkur'anin ba amma mu'mini shi ya halitta ya shafi alkur'ani ya halitta ya shafe shi ya ɗauke shi ko da baya da alwalla matuƙar dai ya amsa sunan mumini ya amsa sunan musulunci to ya halitta ya ɗauke shi haka waɗansu daga cikin malamai suka ce waɗansu suka ce ana nufin illa ɗahirun ma'ana illa mutawaddi'un Allah ya masal ƙur'ana illa ɗahirun kada kowa ya shafi alƙur'ani daga cikin musulmai ɗin face sai mai alwalla an gane ku? face sai mai alwalla saboda dama a Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi bayani akan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan wa liyarida ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam na'am قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر طاهرا طاهر ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك لأن يكون في يد ال- في يده الذي يحمله شيء يدنس به المصحف Mm.
ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر Mm.
إكراما للقرآن وتعظيما له al'imamu malik ya ce wala ya hamilu ahadun ilmushafa bi ilaƙatihi bai dacewa wani daga cikin musulmai ya ɗauki alƙur'ani ya ɗauki takaddun da da suke ɗauke da alƙur'ani bi ilaƙatihi da maratayinsa ya ɗauke shi da maratayinsa illa wa huwa ɗahirun face dai yana tsarkakakke face sai yana da alwallah wala ala wisadatin hakanan kuma bai halitta ya ɗauke shi a cikin matashin kai ya ɗauke shi a cikin matashin kai a rufe shi ya zamanto yana cikin wani guri mai girma mai tabshi shi kuma alƙur'anin a tsakiya yake to bai halitta bai ɗauke shi akan wannan ma wa huwa illa wa huwa ɓahirun face sai dai yana tsarkakakke ya ce don me walau jaza zalika da a ce ya halitta mutumin da ba ya da tsarki ba ya da alwalla ya ɗauki alƙur'ani a maratayi- da maratayinsa ko ya ɗauke shi a cikin wato wisada lahumila fi khabi'atihi ya ce to lalle da ya halitta a ɗauke shi ashe a cikin gaɓakarsa a cikin gidansa walam yukrah zalika yace to ba a karhanta ba wato dokan alqur'ani ga mutumin da baya da tsarki ba li an yakuna fi yadayi alladhi yahmiluhu shay'un yudannisu bihi almushaf ba a karhanta ba cewa ba a dokan alqur'ani ba ga mutumin da yake baya da tsarki saboda ana tunanin a hannun shi wannan wanda zai ɗauki alƙur'anin akwai wani abu na datti wanda zai iya dauɗaɗanta wannan takarru na alƙur'ani a'a ba wannan bane yasa a karhanta walakin inna ma kuriha zalika liman yahmiluhu wa huwa ghairu dahirin sani dai kadai an karhanta dokan alƙur'ani ga mutumin da zai ɗauke shi ba ya da tsarki ba don komai ba ikiraman lil qur'an saboda mutunta alqur'ani wa ta'ziman lahu da kuma girmama alqur'ani abinda wannan fatawa ta al-Imam Malik take tabbatarwa shine mutumin da yake da baya da alwalla in aka ce an karhanta dokan alqur'ani a gare shi hikimar ba shi bane saboda kaliyar daudadanta alqur'anin saboda yanzu in zai ɗauki alkur'ani ya wanke hannun shi babu daudar za a ce to wannan illar da ta sa ta kau illar da ta sa aka ce kale ɗauki alkur'ani saboda kale daudadanta alkur'anin to yanzu ya wanke hannunsa to wannan ba ita bace hikimar hikimar da ta sa shi ne saboda girmama alkur'ani da mutunta sa kenan ko da hannun mutum a wanke yake kakal in baya da alwala ba zai ɗauke shi ba na'am قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية Mm.
لا يمسه إلا المطهرون Mm.
إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة Mm.
فمن شاء ذكره Mm.
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة Mm.
بأيدي سفرة كرام بررة Ƙala Malikun, al'imamu Malik ya ce, Ahsanu ma sami'tu fi hadhihi aya wato mafi kyawun abin da na ji daga wajen malamai, fi hadhihi aya a cikin wannan ayar ta cikin suratul waƙi'a, faɗar Allah ta'ala da ya ce, La ya massuhu illal mutahharuna wato babu waɗanda ya dace da su shafi alƙur'ani su taɓa takardar alƙur'ani face dai almutahharuna waɗanda suke ababen tsarkakewa ya ce inna ma hiya bi manzilati hadhihi al-aya sani dai kadai ita wannan ayar ta cikin suratul waqi'a matsayin wannan ayar ce allati fi abasa wata walla wanda take cikin suratul a'ma wanda take cikin abasa wata walla wato abasa ya daure huskar shi wata walla ya juya jahul a'ma ƙaulullahi tabaraka wa ta'ala faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wanda alkhairansa sun yawaita kuma ya ɗaukaka faɗar Allah da ya ce kalla inna ha tazkira faman sha'a zakara fi suhufin mukarrama marfu'atin mudahhara bi aidi safara kiramin barara wato faɗar Allah da ya ce kalla ba haka ba an gane ko wato abubuwan da ya zano na baya ya ce kalla aila taf'al mithla zalik kadda ka aikata irin abin da ka aikata din nan innaha haƙiƙa su wannan ayoyi na wannan sura din tazkiratun wato tunatarwa ce galgadi ne ga talikai gabaki daya faman sha'a zakarahu wato wanda ya so daga cikin talikai wanda Allah ta'ala ya nufe shi da alkhairi zakarahu to sai har da ce wannan ayoyin kuma ya wa'azantu da shi fi suhufin mukarramatin wato waɗannan ayoyin na waɗannan alƙur'ani ɗin fi suhufin suna cikin takardu ne mukarramatin waɗanda suke ababen girmamawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Marfu'atin mutaharatin, marfu'atin waɗanda suke ababen ɗaukakawa a sama, mutaharatin kuma halin kasancewarsu ababen tsarkakewa ne daga shafar shaidannu. Bi aidi safara wato kuma suna hannayen mala'ikai na Allah subhanahu wa ta'ala marubuta su ne safara marubuta wanda suke kwafewa wato rubutu daga lauhin mafus kiramin barara kiramin wato mala'ikai waɗanda suke masu karamci a wajen Allah ta'ala bararatin kuma masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala barara ma'ana muɗi'ina lillahi ta'ala masu biyayya ga Allah to al'imawa malik ya ce wannan yana ganin ayar da take magana akan laye masu hu'ilal mutahharuna ba ana magana akan ƙur'ani ba wannan na hannun ya ce yana ɗauke da wato abin da ya shafi a laufin mahafuz ne wato face dai mala'ikai ne kaɗai suke taɓa shi wannan matsala ce wanda an yi saɓani a kai a gani aya ce wanda tana ɗauke da tafsiri da yawa wanda al'imamu al'urɗubi cikin aljami'u da ahkamul ƙur'ani ƙalƙashin faɗar laye masu idan muɗa haruna wato ya kawo maganganu na malamu haka waɗansu daga cikin malaman tafasir na'am باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة سختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ, أتقرأ, أتقرأ القرآن ولست على وضوء فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة نعم باب الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء wannan babi yana bayani dangane da rangwame cikin karanta alƙur'ani ba tare da mutum yana da alwala ba an yi rangwame ga mutum ya karanta alƙur'ani an zahari ƙalbin ba ya da alwala Malam Ubaidullahi ya ce, Haddasani Yahya an Malikin, Yahya ya zantar da ni, shi kuma ya jiyo daga al'imamu Malik, ana ayyuba bin abi tamimata sakhtiyani shi kuma ya jiyo daga ayyub ɗan abi tamima a sakhtiyani, an Muhammad bin Sirin shi kuma ya jiyo daga babban malami Muhammad ibn Sirin al-Ansari al-Basri thiqatun thabtun abidun kabirul qadar la yara riwayata bil ma'ana anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu haƙiƙa Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana fi qaumin wa hum yaqra'una al-Qur'ana Umar dan Khattab ya kasance yana zaune a cikin waɗansu jama'a suna tukurin alƙur'ani suna ta karanta alƙur'ani suna tukuri fazahaba li hajatihi thumma raja'a wa huwa yaqra'u alqur'an sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya tafi ya biya bukatarsa sannan kuma ya dawo alhali yana karanta alqur'ani faqala lahu rajul shikenan Umar dan Khattab da ya haka faƙala lahu rajulun sai wani mutum daga cikin 'yan gurin sai ya ce da shi ya ce ya amiral mu'mini shugaban muminai a wato wannan mutumin waɗansu daga cikin malamai suka ce wani mutum ne daga fami ɗin banu hanifa wanda da mutum ne wanda ya yi imani da musailimatul kazzab cewa annabi ne na allah daga baya tuba kuma ya musulunta to sai ce ya amiral mu'minina a taqra'ul qur'ana wa lasta ala wudu'in yanzu amirul mu'minina kake karanta alqur'ani baka da alwala kake karatu mun ji kana karatu raurau kuma amma ka je ka kama ruwa ka zo baka yi alwala ba fa qala lahu umar sai umar dan khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace da shi man aftaka bi hadha wane ne ya baka fatawar cewa mutumin da ba ya da alwalla bai halitta ya karanta alkur'ani wane ne ya baka wannan fatawar a musailimatu shin wannan fatawar ta zo ne daga bakin musailimatul kazzab wanda ya da'awar annabta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a'a wannan dai ba fatawa bace ta annabi in daga can ka sha rumo kayanka to kai dai ka sani na'am
باب ما جاء في تحجيب القرآن حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عن عبد الرحمن عن عبد عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال من فاته من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم لم يفته أو كأنه أدركه.
نعم. باب ما جاء في تحذيب القرآن wannan babi yana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake magana dangane da abin da ya shafi wurdi na alkur'ani mutum ya zamanto akwai wani wurdin shi na alkur'ani da yake takarar shi wanda take ta kullum kullum shine wurdi idan aka ce wurdi ba ana nufin a mutum ya rike carbi ya dinga hailala ba ada dubu uku ko wani abu na kada hajjarta wasi'an wurdi duk abin da za ka ɗauke shi na kullum kullum shine wurdi alwirdul yawmi ka saba ka yi izo biyu a kullum kullum wannan zaka ce ina da wurdi ba sai zaka je ka ba ka karanta ka yi istighfari dubu uku ko wani abu makamancin haka ba wannan shi ma wurdi ne amma wurdi a yana da faɗi da yawa ka saba yin sallah raka'a biyu wannan ita ma ana ce da ita wurdi an gane ko ka saba karatun alkur'ani izo biyar biyar din kwana goma sha biyu kana sauka shi ma wani ana ce mishi wurdi ka saba salatin annabi dubu dubu kullum kullum to shi ma wani ana ce mai wurdi ka saba zuwa gaida mara lafiya kullum da safe shi ma wani ana ce mai wurdi an gane ko to wanda yake magana akan wato wurdinsa na alkur'ani al-imamu malik ya zantar da yahya ibn yahya al-laythi shi kuma ya jiyo daga Dawud dan Hussein shi kuma ya jiyo daga Malam A'raj shi kuma ya jiyo daga Abdurrahman dan Abdin al-Qari anna Umar ibn al-Khattab qala aqiqa Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace man fatahu hizbuhu min al-layl dukkan wanda wurdin shi wanda yake yi na dare ya kubuce mishi saboda barci da ya kwashe shi faƙara'ahu hina ta zulu shams sai ya samu ya karanta wannan wurdin nashi hina ta zulu shamsu ila salati zuhur lokacin da rana ta karkata har ya zuwa lokacin sallar azuhur wato ya karanta shi kafin dai ya yi azuhur to fa innahu lam ya fitu haƙiƙa bai kubuce mishi ba ya riske shi auka annahu adrakahu ko kuma dai ya ce haƙiƙa kamar dai ya riski wannan abin da ya saba yin da dare da bai yi shi ba sai wannan kin lokacin na'am وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن يحيى بن حبان جالسين فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك فقال الرجل أخبر أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت فقال له كيف ترى في, في قراءة القرآن في سبع فقال زيد حسن ولأن ولأن ولا.
ولا أن أقرأه في نصف أو عشر أحب إلي وسلني لم ذاك قال فإني أسأل فإني أسألك قال زيد لكي أتدبره وأقف عليه shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ɗan sa'id annahu qal haƙiƙa yahya ibn sa'id al-ansari yace kuntu ana wa muhammad ibn yahya ibn habban na kasance ni da muhammad dan yahya dan habban jalisaini na kasance muna zaune mu da shi mu biyu fada'a rajulan fada'a muhammadun rajulan sai muhammad ibn yahya din sai ya kirayo wani mutum faƙala wannan mutumin da ya zo sai muhammadu bin yahaya sai ya ce da shi akhbirni billadhi sami'ta min abika yace ka bani labarin abin da ka jiyo daga wajen mahaifinka ka bani labarin hadisai da ka rawaito daga wajen mahaifinka faƙalar rajulu sai wannan mutumin ya ce akhbarani abi annahu ata zaida bana sabitin mahaifina ya bani labari haƙiƙa wata rana ya tafi wajen zairu ɗan sabit ɗaya daga cikin saktarori na ma'aiki alaihi salatu wassalam ɗaya daga cikin kuttabul wahayi masu rubuta wahayi da ɗumuɗuminsa faƙala lahu sai mahaifina ya ce wa zaidu bin sabitin an ga a faƙala lahu sai wato zaidubun sabit ya ce wa mahaifina kai fatara fi ƙira'acin ƙur'ani fi saba'in an gane ko mahaifina ya ce wa zaidubun sabit wato malam zaidu ƙaƙa kake gani game da saukewa alƙur'ani a sati mutum ya dinga yin subu'u subu'u a kullum kullum a sati ya dinga sauka an gane faƙala zaidun sai zaidu bin sabit bin amur ibn nufail allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya ce da shi an gane ko ibn dhahak bin lauzan al'ansari ya ce da shi hassan ya ce lalle abu ne mai kyau ka dinga yin sauka guda-guda a kowane sati abu ne mai kyau ƙwarai da gaske wala an aqra'ahu fi nisfin aw ashrin ahabbu ilayya sai rubun sabit yace amma ni in dinga sabkewa alqur'ani cikin kwanaki goma sha biyar a rabin wata in dinga saukewa alqur'ani a wata a ce sauka biyu ce zan yi aw ashirin ko kuma a wata a ce in yi sauka uku shine cikin kwanaki goma goma in dinga kwana goma a din kwana goma in dinga sauka izu shida shida kenan an gane ko ya ce to yin hakan din a habbu ilayya shine mafi soyuwa zuwa gare ni sama da saukewa alkur'ani a kowane sati saboda a sati din ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Abdullahi ibn Amr ibn al-As ya dinga sauke alqur'ana a sati yace iqra'ahu fi sab'in wa la tazid ala zalika ka sauke alqur'ani a kowane sati ka dinga yin sauka daya eh inda har kana so ka ɗauki wurdi wanda yake zaka iya dawwama akan shi shine karfa kwashi da yawa a kowane sati ya zamanto sabka ɗaya ce za ka dinga yi a kowane sati sabka ɗaya kalka ƙara akan haka nan zaidu zaidu bin sabit ya ce ni kuma in dinga yin sauka a sati biyu da kwana ɗaya kwana goma sha biyar a ce kullum in dinga yin izu hurhudu a habbu ilayya shine ya fi soyuwa a gare ni ko kuma a kullum in dinga yin izu shida shida a kwana goma in sauka shine fi soyuwa a gare ni zaidu ya ce wasalni ni mazaka ya ce wa mahaifina ka tambaye ni kuma don me yasa na faɗi haka ba don wai saboda ko kasala ba ko ba na son karatun ko kuma saboda ƙiwuya ba don wannan ba tambayin ni ka ji dalili balafa inni as'aluka sai baban na shi wannan mutum ya ce to malam zaidu ina jinka ina tambayar ka menene yasa ka ce ka yi shi a kwana goma ko kwana sha biyar ya fi a wajen ka sama da ka yi a sati ai wanda zai yi a sati zai fi nana alkur'ani da wuri zai fi samun lada da yawa ƙala zaidu zaidu ya ce likai ata dabbarahu saboda in dinga lura da ayoyin na alkur'ani in dinga tsayawa ina ganewa ma'anarsu idan na ɗauki izu hudu na ce zan karance shi to zan tsaya in ba shi haƙƙinsa dukkan wata aya in na zo kanta zan gane fi'ilinta da fa'ilinta da mafu'ulin bihi ɗinta da jari da majarurinta sannan kuma zan gane ma'anarta zan san hukuncin da yake cikinta in yi ƙoƙari in aikata wannan hukunci ɗin saboda da a ce in izu goma ne zan dinga yi wani abun lokaci ba zai bani damar in yi shi ba duka an gane ko yana so ya tabbatar mai da cewa kaɗan da magani ya fi da yawa ba magani shi yasa kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi dukkan wanda yake saukewa alkur'ani ƙasa da kwana uku to ba zai fahimci alkur'ani ba a kullum a ce mutum ya dinga izu talatin talatin to lokacin shiga baki ɗaya zai bada amma kuma wata ayar in ya zo kawai sai dai gita ta ya huce ta an gane ko a kullum in ishirin ishirin zai dinga yi in mai kokari ne zai iya fahimta shi da kyau an gane ya ce likai ata dabbarahu saboda in dinga lura da ayoyin na alkur'ani kuma saboda wannan shine hikimar da ta sa aka saukar da alkur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab an gane ko ayar da take cikin suratu daud ko suratu sad wa aqifa alaihi kuma domin in dinga taka burki in tsaya gurin inda alqur'ani yayi umarni na in tafin aikata abinda alqur'ani yayi hani na in nesance shi abinda alqur'ani yayi umarni da in nemi gafara in nemi gafara abinda alqur'ani ya umarce ne da in nemi tsari in nemi tsari shi ne likai a kifa alai saboda in dinga taka burki akan dokoki na alkur'ani an gane ko to wannan shine abin da ya sa zaidubun sabit ya gaya wa shi wannan mahaifi na wannan mutumin cewa ya karanta shi a kwana sha biyar ya fi a gare shi sama da ya karanta shi a sati guda ko kuma ya karanta shi a kwana goma ya fi sama da ya karanta shi a sati guda a hamza ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce wa abdullahi ɗan abbas ya ce inni sari'ul ƙira'a ya ce malam abbas malam abdullahi ya ce ni mutum ne allah ya mun gaugawar baki ina da sauƙin karatu wurru in na fara irin malam musa ba malam musa ba namu ya ce inni a ƙara'ul ƙur'ana fi talatin ya ce ainihin kwana uku sai na sauƙi alƙur'ani ɗai wannan shi bai kai bai malam musa ya ce sai na yi kwana uku na ke sauke alkur'ani ƙala abdullahi ɗan abbas ya ce da shi la'an a ƙira a suratul baƙarati fi lailatin a tadabbaruha wa urattiluha a habbu ilayya min an a ƙira alƙur'ana kullahu hadaran kama ta ƙul ya ce a ce na karanta suratul baƙara izu biyar ba ɗan rage kaɗan ko izu biyar ba tsumuni ɗaya da wani abu ya ce to a ce na karanta suratul baƙara a cikin dare ɗaya na lura da abin da yake cikin suratul bakara sannan kuma in yi karatu bitartil a hankali ya ce shi ne mafi soyuwa a wajena da a ce na sauke alkur'ani ga baki ɗaya don bai ce wa in kunta labudda fa'ilan faƙara ma ta sama'ahu uzunuka wai fahamuhu ƙalbuka ma ta sama'ahu uzunuka ma ta sami'ahu uzunaka wai ya fahamuhu ƙalbuka idan ya zamanto dole sai ka yi karatun da gauga to ka karanta yadda kunnanka zai raka ji ya zamanto kunnanka yana ji sannan kuma zuciyarka tana ganewa abin da kake faɗa kada ya zamanto in kai haka nan zai zamanto ka tashi kai ba kai karatun ƙur'anin mai kyau ba kuma kai ba a gane abin da kake faɗa ba wanda suka zauna suna sauraron ka ba su samu baladan da ya kamata a ce sun samu wasu ilan mujahidun an rajulai ne ƙara a haduhum albaƙarata wa ƙara la'akharu albaƙarata wa ala imran fakana ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'an ayyuhuma afdal an tambayi mujahid ibn jabar ɗaya daga cikin ɗalibai na abdullahi ɗan abbas dangane da mutane guda biyu ɗaya daga cikinsu ya yi ƙiyamun laili da suratul baƙara ita kaɗai ya yi ƙiyamun laili ya yi ya karanta suratul bakara cikin kiyamulelin nasa ɗaya kuma kiyamulelin da ya karanta bakara da ali imrana ce amma kuma ruku'in da sujadar duka ɗaya ne adadin raka'o'in duka ɗaya ne raka'a goma ce shi ma ya raka'a goma amma shi wani a raka'a shi goma ya karanta izu bakwai da rabi shi ko wannan a raka'a shi goma ya karanta izu biyar an gane ku to ayyuhuma afdal wanne yafi fa qala alladhi qara al-baqara yace wanda ya kiyamu laida da suratul baqara yafi lada da yawa summa qara wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukthin wa nazzalnahu tanzila albaji yace zahabul jumhur ila tafdil tartil wa kanat qira'atu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mawsufatan bidhalik qalat aishatu كان يقرأ السورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها وهو مروي عن أكثر الصحابة وقول مالك من الناس من إذا حدر كان أخف عليه وإذا رتل أخطأ ومنهم من لا يحسن الحدر والناس في ذلك على ما يخف عليهم وذلك واسع معناه أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه فربما تكلف ما يشق عليه فيقطعه عن قراءة أو الإكثار منها فلا يخالف أن الأفضل الترتيل لمن تساوى في هذه الأمران الحمد لله العلم عنده سبحانه